أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطيع واسجد واقترب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 23 ga wata na sha'aban hijira shekara 438 wanda ya dace da 19 ga wata na biyar shekara 2017 muna cikin tafsirin sotar araf a sati da ya gabata mun tsaya aya ta 169 ta wannan sura kinan sha Allah yau za mu tashi aya ta 170 daidai ta wannan sura sutul arab yan uwa kayan mu fara karatu yan uwa sukan aiko mun sako ko magana ko waya ya ce a yi magana akan kaza da yake yawo misali cewa ana akwai maganganu a cikin rezo sosai komi wanda suna ya wani lokacin kasama me yake cikin rezo sosai ke me yake magana to irin wani yan uwa ina so yi nasiha kan wannan lalle akwai ni'ima ta hanyoyin sadarwa sadar da hata da awa kanta amma wannan ni'ima sai mun yi hankali a kanta saboda yan uwa wayannan hanyoyi ne na yada labaru yada komi da kake so to su da yawa akan shiga a yada ƙarya wani da ya ci mutuncin wani kurin ya bata wani abin da ne da bai wakana ba kurin ya mutum ya zo ya yada yamma cikin facebook yamma cikin abubuwa da na whatsapp a yada cikin gurup gurup wani lokaci za ka sakon ya yawo ba mai gaya maka daga ina sakon yake kuma kai ma ka yada in wannan so da yawa akan yada karya duk da masu haɗari cikin abun lalle malamai za su mutu masu haɗari mai malamai in yi zamanto daga irin wajen karatu haka za mu yada irin wannan labaru a duniya an yi kaza alhali babu tabbas hadarin yana da girma idan ya zama to ɗan jarida ya sami yanki mai girma na haka na domin ɗan jarida balle musulmi wallahi sai hankali sau iya cikin alamun tashin kiyama manzo ake ba labarin mutum zai yi ƙarya a lokaci guda ta gama duniya an ta zamanin babu abun sadarwa annabi kai jin hankali za a yi cikin alamun ƙarshen zamani dan babu hanya irin ta yanzu ta sadarwa ta yada ƙarya ta gama duniya abin da yake nan yan jarida hankali balle yan jarida yada labaru kurin ka ɗauki labari kurin furt za ta kai kawar hudi in wa me yake wakana za a wa wani sharri a mai ƙarya an ci mutuncin shi sun riga sun yada ko da abin ya zama to ba haka bane ba ba ta kuma su warware kaga wannan manzala ya ba labarin cewa inna arba riba irtul muslim manzala iya cewa mai hadarin riba mutuncin musulmi an ci mutuncin wani an mai wani kasafi wanda har abada mai warwarwa kaje ka yada a duniya kuma kai kake da girman hanci kan gobe kiyama kai Allah da tambaya ko da anan duniya yan uwa tsari na demokradiyyar tsarin da muke ciki a yau ya ba mutum bala 'yan jarida amma da wata doka wai wadda ta kare ɗan jarida ba a rike shi da abin ɗan mamu yada na ƙarya ba doka ta hana kama shi kuma suna yaƙi a kan ɗanwa ba ka ɗanwa suna kai musulmi kai musulmi mai imani da kiyama da hisabi gaban Allah ka tuna hukumcin Allah gobe kiyama kuma da haɗarin cin mutuncin wani ka yi hankali ko da doka ta duniya ta kare ka to ka san zaka tsaya gaban Allah wallahi dan kama wani sharri kama ta mai suna gobe kiyama Allah zai tambaye ka dan ka san dan to da yawa ɗan wani abu yakan kawo ci gaban naka ciya gina magina rijiya abin zamani in bangaren siyasa ne mutum ganin tsarin demokradiyya ya baka dama kawo dan adawa ka sharri dan ka kaje shi kai gurin kun ya kare gurin gurin ka ya biya to wannan shine mutum ya san kai musulmi ne jirgin da kake cikin kowace mu'amala kake siyasa ce me kake ciki wallahi idan ka ba mutum sharri wala gobe kiyama yau ne ya girma kanka kuma ranar da ba a biya da kuɗi da aikin da kai za a biya hakkin mutum amma kai wannan muna yin su munuka hattara a rayuwa munuka hattara an wasu misali zama ku nan da sati bai wuce kwana shida kwana biyar ba wannan uwa irin wani hanyar sadarwa ta hanyar whatsapp hanyar whatsapp ya aiko min wani hadisi cewa hadisin hadisi na maganar mata sun san annabi tambaya maza suna zuwa jihadi suna zaka zaka suna da lada kaza mu me ladan mu muna gida muna kula da reno sauransu yace duk aikin da suke aikin da kuke na reno ya daidai da shi ruwa fa tana dadin shi an uwa ne malami ne har ma ya doktora amma dan abokina ne malami ne na ji abokina ne kun balarabe ne iya malami ne amma me rashin kawa yarda da irin wannan hanyoyi ya samu hadisin sai ya aiko mu kuma rawa musulun shi ba hadarin an ce rawa musulun kiran kuwa kina abu na ta musulun kenan ya inganta ba magana ji ba shakka sai Allah ta san hadisin da ta gaba sai na ce yana aika mishi na ce ba da malam wannan hadisin ka dibe shi ba da farko dai bai cikin sai musulun bai cikin sai musulun amma ka bincika inda ka samo shi kuma ina zaton wannan hadisin bai da inganci ba malam na aika mishi ɗan mintuna ƙasa da awa guda ya mai noma ne suna ji zaka Allah khairan ya ce wallahi ya kamun hatta inda aka yi magana rashin ingancin ruwaya amma inda na ɗauka kuna nima na yaɗa wani ruwaya ce an ce musulmi ya rutu ba an gane ba to musulmi ya rutu a jisun ba zai fi shi da wani shi misali ne kenan ka abin yanzu a hanyar makaranta kan irin wannan kurin a kuma ka samu a whatsapp na hadisi ko na kaza kurin ka yaɗa kai ma wallahi kadari ne ka yi hankali ka yanka yaɗa Allah shi da mu muna cikin tafsir fitul arab mun tsaya aya ta 169 ta wannan sura fitul arab insha Allah za mu tashi aya ta 170 ta wannan sura bismillahir rahmanir muhammad abdullahi
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ɗan wa bayan wannan aya abinda muka sati da ya gabata hadarin rashin aiki da abin da aka sani Allah ya zargi wanda suke ilimi ba sa aiki da shi nan sai ka yaban matsayin wallazina yumsikuna bil kitab su waɗanda suke rike littayi kana rikewa ta aiki da shi wa qamu sala kuma suna tsaye da sallah ta inna la nudiyu ajran muslihin Allah ce Allah ce mu dai Allah ce ba ma tozartar da ladan masu kyautata aiki kenan duk mai aiki na kwarai iya da cikakken lada a wajen Allah subhanahu wataala ladan da ba a tozartar da shi me ce gaba kuma وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون na'am Allah ma mura yake Allah fara soki mura yake da ba da ciki a nan mun karanta baya labarin tsagiyarancin banu isra'il na la yamma labari a lokacin da annabi musa alaihi salam ya zo musu da attaura ya karanta musu irin abin da yake cikin attaura sun sun toke sun tsaya sun ga abin da yake cikin attaura ya masa wani sun nema ya je ya kawo wani littafi ba wannan ba duk da su suka nema a ba su littafi yanzu littafin ya zo amma ya saba da ra'ayinsu suna ga bai dace ba kamata a ya gaya ma Allah tar da wani akan shi ne wannan abin ya wakana Allah ce wa idna taqanna al-jabal fawqahu ka annahu zulla ka ambata ma irin sun sani ba lokacin da muka daga duwatsu na kasar ɗin da suke yankin falastin da suka yi haka sai allah ya ba duwatsu umarni suka yi sama suka ma garin suka musu hadari ga sunan dutse a sama a samansu huzu ma a tainaku alata wazannu annu waqi'un bihim sun tabbatar wani duwatsun kurin idan ba su karba ba wani dutse kurin fada wazai kenan za a masa azaba da duwatsu su kashe su gaba daya aka mata kira ku zuma a tana kun ba ku amshi abin da muka ba ku shi na littafin Allah ku mai riko da ƙarya ma da gaskiya in ba haka ba kenan duk zai faru wannan abin da ya wakana kenan gaban Isra'il lokacin tokewa kin aiki da attaura Allah mai iko ne akan komai an ce wannan kamar da sanar basir haka imamu bin kasir ya kai ruwaya asar na magabata wannan shine asalin zaka ga yahudawa a yau idan suka yi sujada ba sa yi a goshi kai tsaye ya si rabin goshi a lokacin da aka yi wannan abun sai a lokacin nan sun tabbatar azaba za a musu sai suka wani suka yi sujada ta biyayya rabi goshi a ƙasa rabi a samu ya kalan shi ne aka sujada ana kallon dutse mafi ana kallon kuma ga su ainihin sujada an saddaka ana tsoron dutse wado shi ne asalin samun asarkin suke yin sujada a kan rabin goshi haka ce sujada yahudawa suna kai domin magabatansu ga irin abinda suka ma allah ɗauke masa azaba kenan ita tafi sai suke sujada a rabin goshi nan Allah musu wannan abin dalilin sai taurin kai kin dokan magana shi kaga nan wajen da take nan Allah istidrajin Allah ke farin kuna saka doko inda Allah so ya awa musu ya awa kowa da aka yi hudawa an ka littafin Allah ga Qur'ani nan shi littafin ku na rayuwa na dokokin ku ci a bai ba inda ba dan istidrajin Allah da ya tsara ayi wuta a sa wasu wani shiga aljanna da Allah yanzu ma sai ya ɗauko duwatsun na ga zama garan misali a ɗora a karin ko ku yi iman da ƙur'ani ku yi aiki da shi ko a sarko amma Allah ƙyale mu ne yayi kaga ga yanda ya ma wasu al'umma ma kin tsokan magana shi kin aiki da abin da ya sarkar ga abin da ya musu aka daga duwatsu saman su ku amsa ko ku ki amsa su haɗa kanku aka ce ku zuma a tinakun bi kuwa wasu kurma fi la'allakum tattaqun aka ce ku amshi abin da yake ciki kuma ku amana ku tuna ko ku yi aiki da abin da ke cikin shi don ku zamanto masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah daga wannan kenan Allah ya musu wannan wannan barazana su yi ne ko abu kuma suka nan a wanda wannan zamanin sun yarda dan sun yi sujada ga Allah sun yi alƙawarin dokar littafin akan shi ne duwatsu suka koma kuma aka maido a taura wadda musa yanzu da ta da ita aka ɗora na dokokin rayuwarsu ci gaba ne Allah ci gaba
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون
nan wani abu ne wanda ya wakara tun harkon halittar adam wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala wannan aya malamai maka tafsiri wasu na nan me yan uwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halici adam ya halici ya matsa bayan adam kudura ta Allah Allah ya hudda duk wanda za a halitta daga asalin adam duk wanda za a halitta daga asalin adam Allah ya hudda su daga bayan adam Allah ya musu tambaya alastu bi rabbikum Allah ya halice su ya ba ta hankali musu tambaya kuma a matsayin bayi domin wa halitta ce halitta ce amma a cikin alam muzar Allah ya san hakikanin yin tsarin wani ciki bayan wa abu ne sananne an zaka kowane dan adam ana magana abu ne wanda dan adam dan adam hatta da kahuri ya yi da haka a lokacin da mutum dan adam namiji ke ke jima'i ke hudda mani daga jikin shi ana cewa idan yana da wai iya da lahiya wanda yake karancin karancin abin da yake wuta na dan abin da yake iya gamuwa da kwamwaci a samu ɗa iya hudda halitta ƙasa da miliyan shida si miliyan ba dubu shida ba ba ɗan shida ba si miliyan wannan wai wanda yake zai shi ake tsallaka ta bai yawa aiki wannan karanci ne kuma na halitta ce mai motsi da rai mai rai wannan wajen si miliyan suke kaɗa wa wa kalla ne wa kalla ne wa kai ɗaka ta si miliyan si miliyan dubu sau dubu miliyan ɗaya kun so shidda miliyon shidda mutum da kuma a zama guda ba kullum ba a wannan zama guda ne kuma da waya an kasa da shi da kaɗan kin ta ce a idan bai haka bai wa ayi kuma a wannan miliyoyin kan kowanne halitta ce mai rai ba motsi take yan abu da maka ne da abun na'ura motsi take yi a wannan miliyan shidda ne ake tserere sai ya kuce wuf ya huce sai ya je gaba da kwai a same ka ɗaya a cikin miliyan kan wannan kenan halitta ce mai rai to a wancan zamanin Allah kan tsarin da ya hudda daga bayan Adam duk wanda Allah ya kaddara za a halitta a wannan duniya Allah ya musu wannan tambaya nan wasu malamai na ce a nan misali ne ba yi bane ba akai a wasu na ce a wanda ana nihin huddo kowa daga cikin wai hatta na ga da jikan Usaimin iya cikin masu ganin ba ai abin ba misali ne Allah shi shi amma gaskiyar magana sai ibn kasir ibn shukani ya kawo magana cewa ran shi kan iya cewa irin wannan fasarori na cewa misali ne ya ce ba iya cikin magana mara tushe mara da ba a kawar da zaman ba a ɗaukar zama ce saboda nassi ya zo daga manzon da Allah ya aiko ya tabbata ya yi bayani abin da ya wakata hatta ga abu sa kawai ne cikin wannan tafsirin da yake ya tabbatar da wannan magana ingancin ruwayar haka cikin sunan turmizi cikin sunan turmizi ruwa ta inganta kan haka ainihin haka kin ke tun da nassin hadisi ya zo manzo Allah da manzahirin ayar haka ne kuma nassin sunna ya yi bayani abin ya makana Allah subhanahu wata'ala ya huddo duk wanda zai halitta daga bayan Adam cikin kudurar shi ya musu wannan tambaya har anan a ruwa Imam Tirmidhi kaga Allah abin ya makana ne da Allah ya huddo wannan zuriya har aka bada ma adam ga ɗiyanka da za a yi wa ga ɗiyan da za za su rasu zuriyarka har anan labarin da ya tabbata sun tilmizi annabi annabi adam sai ya ga a cikin ɗiyan domin akwai alama an ce a fuskar kowa wani haske a kusan sama idan shi sai ya ga wani hebirki a cikin ɗiyan ya ce allah wannan wane ne ya ce wannan ɗaya ne cikin ɗiyanka na baya-baya na ƙarshe da suna dawud annabi dawud yace amma iya da kyau iya da kyau kuwa yace shekara nawa Allah aka bashi shi iya an bashi shekara 60 aka bashi a duniya shi Allah ya ce a cikin nawa shekara ta dubu da wannan shekara dubu Allah a cikin tawa na ƙara mai 40 a cikin ruwaya kun da inganta an ƙara yace yace yace Allah na a bashi shekara ta 40 a cikin nawa a cikin shekara ta dubu a wuta 40 a bashi cikin nan aka ana nan ana nan sai da annabi adam ya zo mutuwa sai shi mai shiga ya ga an rage za a ɗauke ranar maka ɗaukar ce to ya Allah ba shekara dubu gaba na ba ya ce a'a ina shekara arba'in da ka ce a ba ɗanka wani ɗa ya ce aka ce a shi manzana ke cewa daga nan aka ce adam ya yi gardama ya ɗan shi ya gardama a kan kada ga tabbatar ya ce daga nan ga daga nan daga nan ga gardama adam ya gardama ya yi suka gardama adam ya yi mantuwa ya yi suka yi mantuwa daga na aka zai abu kenan abin da ke nan bin mu kawo kenan wani abu ne ya wakana alamun sarra Allah sa abin da ya wakana Allah ce wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatan lokacin da ubangijinka ya guddo iyan adam daga bayan adam wa ashhadu ma ala anfusihim Allah ya musu magana suka yi shaida da kansu alastu bi rabbikum ba ni ba ne ba ubangijin ku mana ba ku da wani ubangiji sai ni kowa ya ba da amsa kalubala suka ce Allah kai ne kaɗai ubangijin wani magana da suka yi a wancan zamani shahidina sai mala'iku suka yi shaida suka ce mun shaida an yi alkawari tsakanin ku da Allah iyan adam da Allah na ɗaukar Allah kaɗai ta Allah a ubangiji suka ce mun shaida da wannan alkawali an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin mana li Allah da kulu mun sheda dan kadda gobe kiyama ku bar hanya ku bi wani Allah ya muku tambaya ku ce ai ku bu ku san da haka ba mu za mu sheda malaiku kenan za ta ma sheda sheda wannan shine rahama ta Allah tun asali ya ɗauki alƙawari da dukkan ɗiya adam kan kaɗai ta Allah da ibada ɗaukan Allah abin bauta dabin dokoki na Allah to Allah dan da yake hujja bai bar bai rata ka ba sai da ya aiko kuma da manzanni tun daga nuhu aka tako da annabawa din ya ƙara yanke hujja gare mu in bayan wancan alƙawali kuma ga da awa talu in an ƙara yanke kare baka da hujja a gaban Allah subhanahu wataala cewa ni ne kullum haka na gada haka na ana shiga gidanmu ni ma nake bauta mu gunki Allah ya zaka kamar azaba Allah can ka daga wani ya ko da manzanni kuma yace dan suka ce kenan mun shaida li Allah ta qulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha kafirin dan ka kuce gobe kiyama amun ba mu san da haka ba aw ta qulu innama ashraka abauna min qabl fa wuce a mu Allah gado muka yi mu da zama da shi ma garin mu ko a kasan mu ba san me Allah ba guma ka ake bauta ma ko isa ake bauta ma ko wani ake bautawa dai haka muka gada uwa ne kakanu mu me laifin wa kunna zuriyatan min ba'di mu kuma mun zo daga baya ne afatuhlikuna bima fa'al mubtilun Allah ya zaka wani azaba da laifin da laifin yan warko batatu to wannan kayan baka da uzuri a gaban Allah Allah ya riga ya ya ya dauki magana da kai ta dauki alƙawari za ka ta shirya ibada bayan wannan alƙawarin ya aiko maka da manzanni ɗaya bayan ɗaya kenan baka da uzuri a gaban Allah yace wa kadhalika nufassilu al-ayat kadhalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un Allah ce wa kadhalika haka muke bayanin ayoyi daki daki dan mutane su komo su amshi kira na Allah su muka ta Allah ci gaba
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانتلخ منها فانطلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين amma har yau dai karatunmu ya yi nisa a yau wani 'yan kwanaki kan mas'alar aiki da maganar Allah da haɗarin ilimi ba aiki da shi ilimi ba aiki haɗari yanzu a nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu rashin umarni wato da alaihim ka karanta wa al'ummaka na ba allazi a tainahu ayatina fansalaka minha ka karanta ma al'ummaka labarin wani wanda muka ba ayoyinmu Allah mai shaida da ilimi ya ba shi ni'ima ta ilimi amma fansalaka minha sai zaki kamar yadda kasan wanda ya san saba ta maciji zai huta daga cikin kamar yadda ga maciji ne in zuwa sai huta sai ba saba yadda kamar shi kan kuma sani ba sai zaki daga cikin ni'ima da Allah ba shi maimakon ya amfana da ita ya ci ribarta sai zaki wannan fa'ata ba a wuce ɗan ba ce ba ce fata ba shaɗar ba shi shaɗan ki bi shi ba shaɗan ki bi shi yau bayan shi ya ta idan malami lalace ya kura ɓanna malami maɓannaci ne malami ɓace yau ne ɓatar su shi na haɗar mata malami domin ilimi ne dole ya tafi da al'umma masu yawan gaske tun da mai ilimi ne kuma ya ɓace fa'ata ba a wuce ɗan shi shaɗan ya bi shi eh shi ma ga nan zai ɗauki da suke nan ya kama aiki shugaba aiki shi ma nan biyu zai fakanin lagawin sai zamanto daga cikin hallakau nan shi na kace misali ne na makaranta ta ce wani makaranta ruwayoyi ta ce da ya gabata na ilimi ba aiki da shi kamar baka da shi shirme ne kaga an lata fansalaka min ha ga ilimin yada amma Allah ce sai ya zagi ke ne bar ilimin ya bar aiki da shi nan misali Allah ba mu labari kayan nan mu yi da wani misalin nan da Allah ka yi cike nan misalin kuma nan Allah ya ka ba su labari dan ka yi darasi shiga hadarin cikin aiki da ilimi to misali ta misalin shi dai gashi wani malamin an ba shi aya ayoyi na Allah ya zage ya bar wani ayon sai shaidan ya rikabin shi sai ya zamanto daga cikin halakakku mai Allah ya ce walau shi ina
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون wannan ilimi da Allah ya bashi ni'ima ce duk ɗan wa'ana akwai duk mai jin tafsirai ana kawo bil'amin ba'ura duk mai jin tafsirai ana kawo labarin shaka malamta suna kawo ba to wannan gaskiyar magana babu wani nasi marfu'i sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ambaci wannan haƙiƙa bil'ama na bin ba'uwar cikin tasiri tarihi an kawo shi almuhimmi ɗan uwa ɗan ma wane ne bil'ama bin ba'ura ne wane ne ake bar misali shi dai wani mugun aiki ne wani ya yi a cikin al'umma da ta gabata abin da ya shafi bil'ama bin ba'ura da ibn musa imam musa da musa da abu da ya tafiya a wajen da ya fata ma abin da kamata a dangana ma a wancan zamanin illa dai abin da ya shahara kenan mu abin da zamanin kana darasi tun babu nasi babu nasi masu sumi wanda yake wane ne illa ana zawwa abin da ba mu iya turiya ba mu iya gaskantar da shi akwai labarin dai to in ma dai waye wani ne ya yi wani mugun aiki Allah ba shi ilimi yake aiki da ilimin kuma umma wane ne kuma an ga maka iya cikin mugun misali ne ko wane ne kuma ana mana kashe kan mai irin aiki kullu cikin umma wane ne kan mai aiki irin wani mugun aikin Allah ce walau shi ina na rafa alahu biha inda musu Allah ce sai mu daga mai daraja da wannan ilimi dan bai wacce ta Allah to wannan bawan Allah walakin na akhirat ila rad maimakon daraja ta ilimi ta sa ya samu kima ya daukaka sai ya koma nan ya koma kasa mana he kaskanta maimakon daukaka he kaskanta akan ilmar wata ba a wawo sai ya bi san zuciya maimakon ya yi aiki da abin da ya zo na ayoyin Allah sai aije sai ringa aiki da ra'ayi wani shine kadarin rishin aiki da ilimi kai aiki da ka da ra'ayi ba da nasi ba ga aya ta zo ka aje ta a gegi kai aiki da ra'ayinka wani wannan shi ne da ke la'antar sauran al'ummomi ya zarge su cewa kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun Allah ce ga halin su duk lokacin da wani manzo ya zo musu da abin da ya saba ma san zuciyarsu ya sauke abin da ya ra'ayinsu da ka saba wa ra'ayinsu ya ce wani manzon su ce ƙarya ce wani manzon ma a kashi to ke wani shine hadarin na bin san zuciya bayan nasu ya zo to wannan shi kenan aike ilimin yayi wata ba hawawu sai bi san zuciya shi To Allah ce wannan mutumin in ma wane ne Allah ya san shi kuma duk wanda ya aikin duk dai misalin guda ne ya ce yi fa mataluhu ka matalal kalb misalin shi kamar misalin kare yawan kaskanci a buga misalin ka da kare ka sa bai kai gaya mai daraja ne wanda kamata a yaba a ɗaukaka amma yau an waye gari ana buga misalin shi da kare kamar misalin kalb kamar misalin kare wani wuri allah na mabu labarin cewa wanda ya rike labarin cewa akan wanda aka ba su a taura
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين Allah ya bada misali a wani wuri da malamin da ya lalace a nan an buga misalin shi da kare a wani wuri an buga misalin shi da jaki Allah ce matar da din humilu taurata su mu lam yahmiluha Allah ya bada misalin wa'inda aka mananan daukan a taura aka ba su aiki da a taura sun san a taura an dora musu aiki da a taura suka ki doka suka ki yin aiki da a taura alkbar misalin duk wanda yake da ilimi kuma yake aiki da ilimin alace ka matalal himar ya hamilu asfara alace misalin malamin da bai aiki da ilimin shi kamar misalin jaki ne ya ɗauko labitin littattafai a baya sun da Allah yanzu ka tare da jaki ka ce gawa da malam wannan mai aya ce Allah ce ga Buhari ga Muslim ga Qur'ani ga tafsirai a bayan jaki ka tambaye shi ya san me yema a saman shi kamar iyaka ce ta mishin aiki da tahin Allah aka buga misalin mutumin da yake da ilimi bai aiki da shi alabar misalin kamar ceki ne dauke da kaya shi misalin da muka fata na misalin annabi iya kiran babu ilimi ma ka ji mutumin da ilimi aiki da shi ba kamar babu ilimin ne shi aka buga misalin aka baka misalin a hili karara misalin shi kamar ceki ne ya dauko da tattawai ƙurani da ta sai a bayan shi jaki kuma ga shirin tawai to haka mutumin da yake da ilimi bai ake da shi yadda ka san jaki da littayi bai mai amfanin komi illa mi yauni ko ya dauka kaya sai wahala talabtu da ya sha amma bai amfanin komi da littayi to haka mutumin da yake ɗauke littayin Allah ko ilimi bai aiki da shi misalin jaki ne da labtun kaya a sama amma da haka kenan abin da ke muhimmi yan uwa cewa kamar muka bayan satin da ya gabata babban al'amari ga dan adam aiki da abin da ka sani dan kaɗan da ka sani kai aiki da shi ya yi mai yawa ba aiki da shi ba ruwan Allah da tarin ilimin malami qur'ani akan shi hadisai dubu nawa akan shi fiqh da usul fiqh komai akan shi amma kurin abin alfari a wurin shi abin tamaka ne a rayuwar shi babu haka to wannan shirme ne mai sura ɗaya sura biyu iya aiki da ita ya yi shi a wajen Allah ba ruwan Allah bai ilimi shi ba aiki aiki shine ilimi a wajen Allah an kuwa ba aiki to kan babu shine sai ƙarin yauni yadda ka san jaki ya ɗauko kaya ya ya ya shi ka talabtu talabtun kaya haka yake wannan ilimin zai zama to uba kan shi to nan shi Allah bai bada misali shi yace fa masaluhu ka masalul kalb anan ce misalin wannan malami kamar misalin kare ne can an ce malam jaki na ce malam kare e can jaki nan kare yace musa kaman misalin kare ne in ta'mil alayhi yalhad aw tatruku yalhad idan ka daga mai hannu shi ne kare haka yake hab hab ko ka daga mai hannu ko ka ka bar shi halin kare ne hab hab ne ba ruwa to haka malamin da yake da ilimi bai ake da shi misalin kare ne babu nutsuwa ta da shi don menene ka san shi wanda ta abu ya san sai taka doka Allah ce iyayi amma babu nutsuwa zuciya iya karkar ba nutsuwa ta rayuwa zai mugu rayuwa cikin kumci cikin wahala irin da san kare iya wani haba mutum haka yake rayuwa ba nutsuwa ta zuciya yace misalin shi kenan misalin kare kaga da abu nan Allah ya ce zalika masallu qaumin ladina kazzabu bi ayatina wannan misali ne Allah ya buga na duk mutane suke karyatar da ayoyinmu nan ma wane ne to nan misalin dai wanda yake kin aiki da ayar Allah ko ture maganar Allah haka misalin shi yake misalin kare ne Allah ce faqasatul qasasa la'allahum yatafakkaru Allah ke ba na mashi umarni ka ba su irin wannan labarai wannan kisa ka karanta musu irin wannan labarai la'allahum yatafakkarun dan mutane su tsaya su yi tunani su lura da maganar ilimi ba a ce shi kadari su lura da mahimmancin ilimi na Allah karantar da mu Allah ya baka ilimi kai aiki da shi sai daga maka daraja maka misali na sahabbai gwalagwalan abin da suka sani suke aiki da shi Allah ya ba su daraja mai kima madaukaki a wajen Allah maka misalin a yanzu zaka samu mutum ɗaya ilimin da yake da shi wallahi tare da ba su shi yanzu da san wani ilimin usulu ilimin wane ne fiqh ilimin wane ne kullu su ayatu kullu hadith kullu shi ke aiki kullu dole ka ba wasu kaida ba sai kullu kaida ba dole a daga baka kaida ta kaza kaida ilimin nawu ne ilimin usulu ne ilimin amma ne menene duk daga baya akai zai ga mutum shi daya ga qur'an akan shi hadisi dubu nawa ilimin usulu fiqh usulu hadith duk kawai akan shi shi daya mara kaga rawaye ko rayuwar shirme ce sai ko rayuwar ce ko ilimin ne amma aiki babu muna sahabbai jiba sahabbai wani ɗan ayoyi wasu ɗan surori ne kai ƙarfin imanin sahabbai ma wani ma yanzu yake imanin amma ga shi kai tsaye a wajen Allah amma shi ya ka daraja haka misalin wanda aka fara bashi abincin aljanna a duniya iya mutuwa yanzu ma imani ko nan ta muku ruwa nan ta wani bawan Allah ya zo Madina ya je bar manzo Allah ya zo ya zo Madina ya annabi mubarak hannun shi da kai ya zo bai shigo gari ba sai kamar da manzan Allah a bayan gari da ke sabai yana wuce sabai kuma wannan iya kuki na mama aka mai magana ya zo ina ya kace zan madina zuwa na zuwa ga rasulullah zuwa ga rasulullah aka ce ga rasulullah gaban ka kace ya rasulullah na zo maka mubaya yayi imani yayi mubaya ana cikin tattaunawa da manzan Allah ya sama dabba ko ko ta kabi ba ta kabi ba kurin taguwa da ta jirga kasa kasa yace ne da ta ja kurin sai ta buga kanshi da yake hawado da yau da zo da ka to sai mutu yanzu ya mutu ba abin da yi sai ta rubuta a mai kai da goshi da kasira ya aiki kadan an yi suka mawa mai duk kalma ce ba je maka sallah ga ruwa ne ne shi kenan yanzu ya mutu ya zo da kai mutu aka dauko shi na zalama dauko ya dauko shi ce kada ya Allah mai cika a ruwa ya tattaba hadisin hasan sai yake suka cewa da aka zo ana kula ana gyara shi sabai daga manzo Allah ya kauda kai haka bai san kallon shi sai kauda kai haka bayan karibin ya an ka ya sallah mun ga kana kauda kai a ga wannan bawan Allah wajen lokacin da Allah mai cikawa yace wallahi yace kullun ina tausaya mishi ne ina yazo da da yin wazo kishirwa da yin wazo yazo bi cikin abincin ma yace saboda na gane me zan gane yazo da yunwa yace a lokacin na ga mala'iku suna sami abincin aljanna baki sun yi harshen abincin aljanna a nan take me kadin imani kurin yanwa imani kurin idan ka ce a kurin ni ba ma ne ba da ba mu ya ku bayi ne a aiki kurin wallahi ka kula da aiki kurin wa dan wani cewa magana wa yanzu a malami dan wa dan Allah yanzu astaghfirullah astaghfirullah hima da nan da wannan tawara astaghfirullah la ilaha illallah la ilaha illallah hima da nan da subhanallah walhamdulillah hima da santa kuma wannan abu suna abin samun daraja a wajen Allah su ne aikin ka kauce ma haram ka yi abin da aka ce kai da ta azkar Allah yana baka daraja a wajen shi manzon ya bar labarin kalmar la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah yace inda za a dauko sama bakwai kasa bakwai a zo a zo a yi mizani a yi batakila wurin abin awo amma wurin awo a ɗaura kalma da dala da Allah ɗaya nan a kawo sama bakwai ƙasa bakwai da abin da ke cikin zuban da Allah a ɗora ya ce kalma ita da Allah za ta rinjata gaba ɗaya to ka ce mun la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah mun manzo Allah ce kalma subhanallah eh za a gina mai ita ce gidan aljanna iya cewa kalma guda biyu masu sauki a baka masu yauni kan mizani Allah ya dama iya san su subhanallah wa bihamdi subhanallah azim baka iya himala da iya to ne ga sana a furtuk kai ba kai ba kana ce ka zama da shi malam bi ba haka kenan aiki to wa kai tai eh ba tin wannan kai tai wannan shine yan wata bai suka samu kima a wajen Allah gaskiyar imani kuma Allah ya bude hanyoyin samun aljanna masu yawa ga sanin da yan baka yi ba nan in baka harkar kana da albaki kana da azkar wani ina ga cikin ana ana awa buɗe laba cikin malaman tabiya magabata na kwarai an same shi wani cikin magabata ya same shi a wani wuri iya cikin wani hali ya makamci beji da kyau kuma ganin babu ganin kirki sai ya cikin magabata ruwa ta tabbata kan haka sai same shi iya cewa alhamdulillah alhamdulillah ya mutum ya zo shi bawan Allah me kace alhamdulillah ina ganin ka ga kai baka jin kirki babu kawa haka kana me kai me ana wanke wanke alhamdulillah alhamdulillah yace din halin da nake ciki ina ma Allah godiya da ya bani halishe mai ambatan shi misalan zakira kusur ke zuke da bai na bala'i rushin ido rushin kawa yace wallahi iya ma Allah godiya da ya bani mai halishe zai rika ambatan Allah wani abu kana da jari kana da jari in baka da kudin bada kana da halishe kuma ba a ce ta malaka daban taka daban la la la ta kowa la la la me mamanci kun zuciya kurum da gaskanta a zuciya la ilaha illallah da gaskanta da ma'ana kurum babu abin mota da gaskiya sai Allah wannan shine haƙƙin Allah kai ta haka haka nan Allah ya taimake mu ma dole mu sai mun malaka al'amarin addini kurum aiki ne kurum bai kullun gyara imanin mu kurum Allah ya taimake mu Allah baka ya ce wannan shine misali ka ba mutane labari fakasa su kasar la'alamin tafakkarun ka ba mutane labari irin wani labari don su mutum masu tsaya suna tunani Allah sama layin su ya ce sa'a matsala kawun da zina ka zabu da ayatun
a matsalan kawun lalina ka zabu bi ayatina wa an kusahun kanu yazlimun sa'a masalin kaumin lazina kazzabu bi ayatina ce ya munana irin wannan misali da Allah yake bugawa mutanen da suka karyatar da ayoyinmu kuma wa anfusuhum kanu zulmun su suke tutar kansu da kansu da Allah ba su ilimin ya ba su abin aiki suka bari hakinan su suka tutar da kansu ci gaba man yahdillahu fa huwa al-muhtadi ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون دون وندي الله يشري shine shiryayye kenan ka roki Allah subhanahu wataala ya shirye da kai ya tabbatar da kai imani bai wace ta Allah kuran don ne na Allah kuran duk wanda kuma Allah ya batar da shi wanda ya bace to wannan ma shi iya daga cikin masu khasara dan babu khasara irin khasar lahira Allah ci gaba ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون subhanahu Allah ce wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins Allah ce hakika mun halicci wasu halittu mun wa jahannama yaya an wa jahannama yaya bakan zama cikin ta Allah ya wannan halittu a cikin aljannu da mutane ya halicci wasu kurin na musamman kurin dan wuta ko a kai su dan a kona su a wuta kurin Allah ya wayannan mutane lahum qulubun la yafqahuna biha za gano su ga zuciya Allah ba su irin ta dan adam me tsayawa ta yi tunani ta yi tunani ta gano gaskiya da rashin gaskiya amma ina yace suna da zuciya zukata masu tunani amma la faqahu nabiya ba sa fa'inta da wannan zuciya ba sa fa'intar gaskiya ari wannan a'yunun la yabsuru nabiya suna da ido inna laka min absar walakin ta'mal qulub fi sudur kuma ala inna laka min absar walakin ta'mal qulub fi sudur ba a ce makaho na lahira a ba makaho ba na ido kana ganin kana gaba ganin da a makaho na hakika makaho lahira wanda baya ji baya ganin magana aya Allah shi hakika na makaho yace kenan suna da wani a'ayunin la yabshuruna biha suna da ido amma idan ba mai gani bane bai ganin gaskiya ko da iya kallo haka iya kallo abu amma bai gane ko walau ma'azanu laifin olibiya suna da kunnuwa bai bai nan amma ba ta ji nan ba ana neman ba zuciya ba ta tunani na mutum ko ba ta gani ko ba ta ko bai ji a duka zuciyar ba ta mai amfani ba wajen aikin gano gaskiya kunnan bai mai amfani ba wajen gaskiya a gano idan bai mai amfani na a gaskiya a ga ayar Allah a wa'azu shi magana kenan ba an yi wani abin dan amfani ji da gani da zuciya ya ka waye gari waɗannan manya-manyan ni'imomi da Allah ba dan adam su ba ruwansu ko aka ba ruwansu na su da gano gaskiya in ma sun ji ba ruwansu kuna hiyar ce kurin kurin da huce kurin an ga ayoyin a gaban su iri-iri amma ba sa amfana da su yawan zan nawa ga misali yanzu mutum zai ga ayoyin ba na yamma masu ilimi za su je su ga ayoyin da kai ma ba gani ba ga sun ayoyi ne akwai haɗa ga wani abu ne kullum wani abu ne haka na tilce ka akwai an mamaki kun mamaki duk da nan meye wannan girman Allah ya gano mahalicin wannan abun mai abun wani kudura ba kowa zai gano ba ɗan wani mamaki rashin rabo aka ce ɗaya ce wani wanda ya musulunta iya hira da wani cikin masu irin zuwa sama ta dawo ya ce zama cikin bincike ne yake bature ne tula sai ya lura cewa irin masu zuwa wannan tsakacin kaso sama su hau jirgin wannan kumbo su je su yawo ita wallahi ya samu da yawa daga cikinsu sun komo sun lazimci coci mai a rashin rabon su sun gano lalle wannan abin akwai wani mai hawa da shi mai fisar da ƙarfi sun gano kamar girman Allah amma ba su gano ba hanyar shari'a amma sun gano akwai Allah akwai Allah akwai Allah kuma Allah iya da kudura iya da iko iya da hikima sai suka ce kurin suka bar ce komai na duniya suka rungumi ibada amma matsala ibada a coci shi ka zai shi rabu ne amma sun gano da girman Allah sun san wannan abin kurin ya kai mata ta la da yawa ya samu sun lazimci coci sun bar komai na duniya kurin sun gani Allah kurin amma ba samun shirya ba Allah shirya da mu yace suna da suna da suna da zuciya amma ba sa amfani da ita suna da kunne kunnen da ba bai ji haka ganin da bai gani ya ce ulaka al'am ya ce ulaka al'am kinan dai nan wala kada zara'ana da jahannama kasirin da jino da su hakika mun halittar mace jahannama da yawa daga cikin aljannu da mutane lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatan da ba sa gane komai da su walahum a'yunun la yabsiruna biha suna da idanun da ba sa gani da su ولهم عذاب لا يسمعون بها سنة كنون دباسا جيدسو يتي أولئك الأنعام وإنن كمان دبو بيسكي رشن أنفاني da wa'annan ni'ima da Allah ya basu wajen ɗaukar gaskiya ko aiki da gaskiya ko fa'il da gaskiya wani bangare amma shi ma a nan ya ce kamar dabbobi ba san fursan ba akwai bangaren da dabba matsayin su shi Allah ce ban kuma a sai da jima kamar dabba kamar an masa fatan kima ma mutum ya lalace irin wannan mutum ya lalace bai jin maganar Allah bai kan hikimar Allah idan mutum kwandam haka to da dabba mata shi sai ta bal kinan maganar dabba mata aka bashi ta an rage ta a ce bal adan ya fi dabba bace ba saboda dabba tana abin da aka yi ta dan shi dabba ba ta san ama Allah kai kake saba ma Allah ita dabba tana ba abin da kita duk dabba tana abin da aka ce ta yi tana matan Allah in suke baki da baki da kenan a ce kenan dabba ma ta yi shi hankali bal adal ulaika humul ghafilun wa'annan wa'annan sune gafalallu kan musu duniya sun gafala da abin da aka yi su dan shi ga manuwa da Allah subhanahu wata'ala yayi ka dan kai dan ita mutum mai hankali an ce ka tsaya ka diba kurin hankalin ka Adam Allah ya yi masu tunani ko a tsaya a yi tunani ka gano shirya a ce dan adam ka tsaya ka yi ɗaya ka yi tunani shin daga ina na zo me kake a nan waye kawo ka nan kuma ina za ka ka tsaya ka yi tunani ka diba jikin ka har daga jikin ka kurum ba ba ba ɗakin ka ba daga jikin ka tun daga sama ka diba idan ka ka diba hancin ka ka diba bakin ka ka diba cikin ka ka diba farjin ka ka diba hannun ka ka diba kawar ka ka diba komi na halittar ka ka diba gangan abin da ka cikin ka fitowa ko wanda zaka iya ce wannan an yi ido dan gani an yi hanci dan shakawa an yi baki dan ci an yi jiki dan ta abinci an yi farji dan mu'amala duk kawa dan tahi hannu ya aiki komai zaka iya zano aiki shi duk ka kare aikin hannu aikin ido kai aikin hanci aikin baki aikin fataki aikin awa aikin hannu aikin komi ka kare gaba daya to yanzu kai kanka gaba daya dan me aka yi ka sai ka ba kanka amsa cewa an yi kiran dan ka bauta mu Allah ma bikin ka gaba daya wa ma halaqatul jinna wal insa illa liya'budun kuma wani shi take manufar halitta kan duniya to duk wanda bai fahimci haka ba to ba ba rabkanan ne shi yake rabkanan ne ghafi bai san dan me aka yi shi ba tai naka cikin dinwa kuma wallahi in wato duk unwa ne ne bai fahimci haka ba ka samu iya cikin dinwa a rayuwa iya rayuwa cikin dinwa duk abin da ya mallaka bai jin daɗin shi bai rayuwa ta kima ta nishadi ta jin daɗin rayuwa in min iya mulki duniya a nashi wallahi an kaka mashi iya rayuwa ta ɗaɗɗar rayuwa ta rashin nutsuwa haka halin duk wanda ya bar magana Allah amma idan ka musu da shikenan na muku misali nan guda wanda Muhammad Hassan cikin malamai sanannin na sunna na duniya ya wani misalin yake cewa wanda irin misalin da yake kawowa na irin wannan hakika yace misali sun je Amurka iya wadan garin wani cewa mutum ne ta take jama ya je can laraba na can kasar su su ta mu je wajen wani mutum muna mu'amala da shi amma iya cikin wata rayuwa iya yiwa haka samu katar ko ya gane wani abu yace wala da ka je ka san mutum ne Amurka mai kuɗi ne sai da irin masu gidaje a bakin bakin filashi bakin ruwa sai da kaga gidan ka san gida ne yace mun je mun samu mu'amala hira da shi yace sai yake ce mini shi wallahi yace duk wani abu dan adam ke nema jin dadi yayi ya nema yace in mace ce duk wanda yake so zai kashe ko nawa ka same ta an abinci ne ce a duniya an menene yace ya mulki abin zai iya tsaya ya ci ya sha ya ce duk abin da nake jin da yayi ya ce amma wallahi ina cikin dimuwa ya ce rayuwa ta ishe ni Allah ce ina cikin dimuwa ce cikin Allah ce rayuwa ce kun daga fiye rayuwa amma ce shi a kalan kanshi a matsala ya ce abu da ya ta ci doguwa ta karshen lamari ne ce wallahi bayan dogo tattaunawa ba mulki ne ya ce karshe ina mai bayanin addini yawa da tu ya yarda zai kalmar shahada ya ce sai nake ƙoƙarin lakanta mai kalmar shahada ba a mai bayani a yanki bishi ma'ana da sauransu yanzu a gama zai faɗi a baki ya ce muna yi la ilaha iya la ilaha illallah a shahadu a shahadu an la ilaha a shahadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah cewa la iya karewa ta biya wata karkarwa karkarwa karkarwa shuru sai ta yi kama da ke ta abinta wai wani sirri ne a wani kalmar taka wani sikire da cikin kalmar taka wani sikire ne gare ku ya ce na ka yi a dalagar me a cikinta ya ce a ya ce gam dala me a cikinta ya ce mai saka ya ce wallahi ta tun da nake a rayuwata bin taɓa jin wani daɗi ba a raina irin ne Allah ta kirɗe sai kun iya ya ƙarfi kun kun ya samu canji zawa lokaci guda ya samu nutsuwa ta da yawan shi imani kenan amma da'ar mutum ya mallaka babu imani zai shirme ne a shagafin sannan bai samu dan da aka yi shi ma ya ce ina da muke ciki so kantar da rasu ma ba
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها الله سبحانه وتعالى iya tabbatar cewa yana da sunaye kyawawa
duk da wata ruwaya ta zo Allah ya da sunaye casa'in da tara wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna amma wannan ba su kaɗai ba ne ba sunayen Allah wasu sunaye aka ba wannan daraja ba dan suka a su da kaɗai ba Allah ya sunaye da yawa da bai ga kowa ma nan me yan kira Allah subhanahu Allah iya kiran mu a wannan mai bukata mai san kiran Allah ya mai kira da waɗannan sunaye kyawawa shine maganar ana kiran Allah fad'uhu biha mai kiran Allah ya kira shi da wannan sunaye dan wani da mun zo kusan karshen karatu kan wannan mas'ala to yake wa zal ladina yurduna fi asma'i wa zal ladina yurduna fi asma'i kabar wanda suke shi shiki cikin sunaye shi sai yujzauna ma kanu ya'malun na da shi shiki huce wa Allah sunan da bai ma kanshi ba ko canza suna na Allah a yanda ya hudu alaka kabar wa'inda wa'inda suke shishiki cikin sunayensu sunan Allah Allah zai musu sakamako da irin mugun aikinsu rashin wannan yan wako ruwaya sun ƙashin karatun a ce sunan Allah a cikin sunan Allah ma akwai wanda ya ma sunan Allah ismul al'azam nake cewa sunan Allah mai girma wasu na ɗaukan wani abu ne wai wanda cewa za a yi wani maji da shi kowane ne a'a suna Allah suna Allah wanda kiran da Allah da shi ismul azam wanda yake da kusan garanti karhin biyan bukata misali na sun zan kama ruwaya manzon ana nan cikin mutarwa da Abu Dawud ya rubuto haka Imam Musa haka Imam Ahmad haka Imam Bukhari cikin adab mufrad ruwaya ta inganta manzon Allah wani sahabi ya sallah sai ya karanta wannan addu'a sai manzon Allah ke cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannun shi annabi ya rantsuwa wannan bawan Allah ya yi kiraye Allah da sunan Allah mai girma sunan da idan an kiraye Allah da shi zai karba idan addu'a kai da shi zai karba maka idan ka mai rubu zai biya ka zai biya maka bukatar ka sai annabi da rantsuwa da girman Allah wannan ke iya cikin sunan Allah masu girma shin zan karanta kin wannan iya cikin addu'a wanda yake bukata a wajen Allah subhanahu wataala bayan ya gabatar wa annabi salati na ibrahimiya ya karanta daga cikin wannan suna na Allah iya daga cikin suna Allah masu girma wanda manzo Allah ya ce in je ka roki Allah zai biya maka shine Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم wannan ya cikin sunan Allah masu girma wanda in dai ka kira Allah kan wata bukata zai biya maka zama mai ta maka Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ard ya dhal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum shi tambayan Allah ya ce in sa'aluka da jannatu a'udhu minan nar annabi ce ya roki Allah da sunan Allah mai girma wanda idan aka kira Allah zai karba in aka yi addu'a zai amsa Allah taimake mu lokacin ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته